به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata um, sha uku ga watan dulqa'ada shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 166 a a wannan karatu namu na littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala za mu tashi shafi na 248 a cikin littafin wanda suke da bugu irin nawa in fasali ne za mu tashi faslun في الإشارات إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد فسلي ديكي مغانا أكن نوني zuwa ga abinda wannan kissa da muka karanta a satuttukan biyu da suka gabata na wato fa'idoji da za mu amfana a bayanin wato kissar sulhul kissar yakin tabuka mun yi bayani akan yakin tabuka da abubuwan da faru da waɗanda suka je da wanda ba su samu zuwa ba mun daɗe muna magana a kai to yau ya ba da samari ne na karatun na baya da muka karanta mana menene abin da za mu ƙaru da shi na wannan kisa da muka karanta ya kawo fa'idoji guda 22 wa min ha wa min ha wa min ha malin ya ce famin ha جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق أتشن كسر ياكن تبوكا زام كرنتا بياني أكن حلتشن yin yaƙi a wata mai alfarma idan fitar annabi din ta kasance a watan rajab ne kamar yadda aka nakalto shi daga ibnu ishaq to shi kuma wata ne yana daga cikin watanni masu a alfarma kuma tunda annabi ya yi wani abu a ciki yana nuna halaccin haka din wa min ha ilamul imami alqawm بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره عنهم للمصلحة daga ciki akwai fa'ida ta biyu shugaban mutane ya sanar da mutane abinda in bai sanar da su ba ɓoye shi zai cutar da su kuma ya halatta ya ɓoye wani abu ga mabiya idan ɓoyewan yana da amfani da maslaha kama ana koya wa duk wanda yake shugaba kada ya ɓoye wa mabiyansa wani abun da in ya ɓoye musu zai cutar da su sannan kar ya bayyana musu abin da in ya bayyana musu zai iya cutar da su wannan kuma ya rage ga duk wanda ya ce ya yadda zai zama shugaban mutane to sai je ya koyo yadda ake shugabanci ya je ya kwas na yadda ake yin shugabanci don kada ya jefa mutane cikin halaka ko ya jefa su cikin dana sani da tabewa kuma wannan yana nuna mana muhimmancin duk lokacin da za a zaɓi shugaba to a zaɓi mai ilimi wanda ba zai jagoranci mutane akan jahilci ba ko kuma a ce kurakuransu sun yi yawa abu na uku wa minha annal imama idan stamfara aljaish lazima lahum an-nafiru wa lam yajuz li ahadin at-takhallufu illa bi idnihi wa la yushtaratu fil wujubi tayin kull wahid minhum bi 'aynihi wa hadha ahad al-mawadi' ath-thalatha التي يصير الجهاد فيها فرض عين والثاني إذا حضر العدو البلد والثالث إذا حضر بين الصفين abu na uku cikin fa'idar da mu karu a yakin tabuka shine lokacin da shugaba ya ce mutane su fita shine idan samfarar jaisha idan ya ce mutane su fita sojoji su fita to wazibi ne lazima lahumun nafir dole sai sun fita in dai shugaba ya ce a tafi gurin yaƙi a ƙa'idar shari'ar musulunci in dai shugaba ya ce a fita wajen yaƙi to mayakan nan dole su fita duk wanda kuma zai iya zuwa yaƙi wajibi ne sai ya fita ba wani magana mutum ya zauna an tafi yaƙi shi kuma yana zaune babu wannan maganar lazima lahumun nafir bai halatta ba wani ya ƙi zuwa sai da izinin shugaban shine wala ya juzu li ahadin walam ya juz li ahadin takhallufu illa bi izni a ka'ida ba a ƙin zuwa yaƙi sai an nemi izinin shugaba kuma ba a sharɗanta wajen wajibci ɗin ba wai sai in an ayyana ka ta'ayinu kullu wahidin minhum bi ainihi Musa je ka yaƙi Abubakar je ka yaƙi Sule tafi yaƙi Garba kai ma je ka yaƙi wani je ba sai liman shugaba ya ayyana ba kawai in yace a fita cewa a fita din nan to ya shafe ka ya hadda kai kar wani ya ce to ai ni bai gaya mun ba to ai ya gaya wa mutane ya ce a fita kenan ba sharadi bane a musulunci na wajibcin fita yaƙi wai sai in an kira sunanka an ayyana ka a'a wannan ɗaya ne daga cikin wurare da ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake bayani cewa jihadi yana zamantowa fardu ain wato farilla ta kan kowane mutum ɗaya duk abinda kaji an ce fardu ain to wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin yanzu sallar azhar fardu ain ne kowanne musu yayi wani ba zai ɗauke wa wani azhar ba yanzu sallar juma'a fardu ain ne dole kowannen musu ya je juma ba a ce wai idan malam musa malam bashir malam suleiman ya je ni ba sai na je ba ba fardu kifaya ba ne da haka in shugaba ya ce a fita yaƙi jama'a ina ba da umarni a fita yaƙi don a kare gari abokanan gaba sun tunkare mu za su mana illa kowa ya fita to duk wanda a shari'a yake da lafiyar da zai je yaƙi to dole sai ya fita ko ba a kira sunanka ba kenan jihadi yana zaman tuwa fardu ayin ko yaƙi yana zama fardu ayin in shugaba ba da umarni ya ce a fita abu na biyu lokacin da yaƙi yake zaman tuwa farilla akan kowa ba a ware ba in dai mai lafiyar yaƙi ne sai dai abdu'afa tsofaffi dattawa 'yan ƙananan yara da mata wannan dama an riga an san shari'a ta cire su ba sa cikin wanda yaƙi ya zama dole su fita shine idan hadar al'aduwu albalada yayin da abokin gaba ya shiga gari ya shigo gari ya halatta to wannan fa ba a sai an jira umarni ba kowa ya dau makami ya fita inda kaga mutane da a ce suna karanta dokokin musulunci da shari'a kuma ana karantar da su ana dora su akan abin da yake na daidai da yawa lokacin da ake samun 'yan ta'adda su zo su kewaye gari suna ta harba harba suna kashe mutane ba guduwa ya kamata ya ba kamata ya kowa ya fadda makamin sa a tunkare su shine daidai lianna al'adu wa qad hadara al-balad abokin gaba ya riga ya zo gari ba ya zo gari ba to yaki akan kowa ne ba wanda zai zauna a gidansa ba wanda zai ki fita kowa sai ya fita amma abun bakin ciki shine sai kaga abokin gaban da bai kai ya kawo ba adadi kaɗan sai kori gari gaba ɗaya kowa ya gudu da sarki da fadawansa da jami'an tsaron garin da samarin garin matasa da kowa duk an gudu garuruka suna nan sun zama kufai a arewa an kasa zama a cikinsu ku da garinku wasu mutane adadi tsiraru kurin su zo su tashe ku saboda suna da bindiga kuma da sai ku tana da ai ko ba ku da kudin bindiga sai ku sa ai muku ta ta gargajiya ko ba ka bane da kwari da banku kanku da mashin ku da kayan fadan ku dan ku kare garin ku qatilu fi sabilillahi aw idfa'u Allah ce ku yaki saboda Allah aw idfa'u ko ku ku ba wa kanku kariya ba a zama kawai abokin gaba ya zo ya ta kashe ka ya ta wulakanta kai kaza kamar yanzu yadda ake a ƙasar nan guri gari guda jama'a malam ba za su rigo sai garin ya zama bai ba kowa idan ka irga abokanan gaban da suka tashe su kwata kwata ba su wuce mutum ashirin ko talatin ba an kashe mana zuciya mun kashe zuciya ba mu ji tsoron Allah ba muna jin tsoron wani dan adam ya kamata a koya wa matasa wannan jarintaka kada mutum ya bari a zo a yi mai wulakanci a cikin gidansa mutuwa kwaya ɗaya ce ko ka gudu ko baka gudu ba dai za ka mutu to ka tsaya ka kare garinka ka kare al'ummarka a shirya matasa a cire musu tsoro a zaburar da su a ce ku kare garinku ku kare mutuncinku ku kare matanku ku kare gonakinku ku kare dabbobinku ku kare ku kare duk abin da za ku kare na dukiyarku garinku ne ko wani dan sanda bai zo muku ba ko wani soja sai ga mutane wani suna da wani sun suna jiran wai soja dan sanda duka duka sojojin Najeriya kwaya nawa ne yan sandan Najeriya kwaya nawa ne mobile din kwaya nawa ne yaushe zaka ce duk abin da ake sai sun je gaba daya ai ba zai yi su yawa za a yi ta yi ba za ku gansu ba saboda yawan su ma daman bai kai ba a ƙara yawan su a ɗauke su wataƙila akwai wata manufan ne Allahu alam ga mabukata suna so a ɗauke su ba za a ɗauke su ba ga abokanan gaba suna ta kashe mutane ana ta zubar da jini ana ta ta'adi ana ta barna to dole ne matasa su shirya su kimtsa kada su ɗauki wulaƙanci a garurukan su a zo ana tozarta su da ka in idza hadara al-aduwul balada in dai abokin gaba ya shigo garinku to yaƙi ya zama wajibi akan kowa na uku idan hazar baina safai idan aka zo tsakanin sahu da sahu abokin gaba ya zo ga sahun yaƙi ga sahun yaƙi ya zo to ai zance ya ƙare ai sai haduwa kawai eh ba ja da baya wa min hana hudu wujubul jihadi bil mali kama yajibu bin nafsi wa hadha huwa as-sawab alladhi la rayba fihi wajibi ne ai jihadi da dukiya kamar yadda yake wajibi ne a yi jihadi da rai wannan shine daidai wanda babu shakka a cikinsa fa inna al'amra bil jihadi bil mali ne shi umarni da umarni a yi jihadi da dukiya yana da bangare guda biyu al'amru bil jihadi bin nafsi fil qur'ani wa qarinuhu bal jaa muqaddaman ala al jihadi bin nafsi في كل موضع إلا موضعا واحدا الله تبارك وتعالى ياي umarni da ayi jihadi da rai da kuma wato dan uwan rai shine dukiya dama abu biyu ne ake jihadin ko dai ayi da rai ko ayi da dukiya yace bari dai ayi yin jihadi wato da dukiyar ma ta mafi da rai a dukkan gurare in banda wuri guda daya وهذا يدل على أنه أكد من الجهاد بنفسه wannan yana nuna mana ashe yin amfani da kuɗi yin amfani da dukiya a yi jihadi a taimaki addinin Allah ya ma fi yin jihadi da ranka ko baka je da ranka ba kana da ciwo ko larura ɗauki kuɗi ka bayar a yi wa Allah aiki wa idza wajaba alhajj bil mali ala alajiz bil badani idan har aikin hajji ya zama wajibi aikin hajji da kuɗi ya zama wajibi akan mutumin da yake da gajiya a gangan jikinsa fa wujubul jihadi bil mali aula to ai wajibcin jihadi da dukiya ai shi yafi cancanta abinda ake nufi yanzu wanda yake yana da yan larura amma yana da kuɗi zai iya biya wa aje ai masa aje ai ko ba ka bane wajibcin jihadin bai sauka akan sauka kamar yanzu babban mai kuɗi ne amma gurgu ne ko babban mai kuɗi ne amma yana da wata larurar da za ta hana shi ya iya tafiya ya je kaza to sai ya ciri wannan kudin sai ya bayar a je mai kaga wajibcin yana da ina fatan kuna fahimta yawwa ko kuma zai iya yi zai iya zuwa ya hau jirgi amma ba zai iya tafiya jifa ba ba zai iya tafiya tsakanin safa da marwa ba ba zai iya ba ni sunan shi zuwa mina ya tafiya ba a kafa ba zai iya taka aje arfa ba saboda duk wanda yana buƙatar lafiya shi kuma yana da matsala to sai ya je da kuɗinsa ya bayar yanzu duk akwai ababen hawa da zaka biya kaga wajibcin yana nan to ballantana jihadi da kuɗi ko baka samu zuwa ba kana gida yalla bai ai sai ka bada kuɗi a je ayi a sai makami a sai abin hawa a je a fafata saboda musulmi suna zama cikin kaskanci da wulakanci ne a lokacin da babu jihadi idan ku akwai jihadi ana tsayar da kalmar Allah da taimakon addini to zaka ga addini yana da daukaka wa minha ma baraza bihi Usman min an-nafaqati al-azima daga ciki abu na biyar kenan za mu fahimci abin da sayyidina Usman ya bijiro da shi na ciyarwa na dukiya mai tarin yawa mun karanta da ku a yakin tabuka ya ciro kuɗi ya ba da dukiya raƙuma guda ɗari uku ya ɗauka ya bayar da kuɗi kaza kaga wannan yana nuna cewa shi masu kuɗi ya kamata su bayar da dukiyarsu wajen yin jihadi kamar yadda sayyidina usman bin affan ya ba da dukiyarsa wajen yin jihadi da ciyarwa mun karanta yadda aka zo aka yi ta kawo ababen hawa har abin hawan ya ƙare wasu suka zo babu suka juya wa ainun tafidu min dama suna jin bacin rai suna kuka saboda ba samu abin hawa ba abu na shida wa minha annal ajiza bi malihi la yu'zaru hatta yabzula juhdahu shi ma wanda yake gajiyayye bai da kudin da zai je jihadi shi ma ba za a yi mai uzuri ba sai ya bada iya kokarin sa fa innahu subhanahu inna ma nafal haraja anil ajizina ba'ada an atau rasulahu liyahmilahu ai Allah tabaraka ta'ala ai ya kore laifi ne ga waɗanda suke gajiyayyu wanda ba su da halin zuwa yaƙi amma sai da suka yi ƙoƙarin suka zo har gaban annabi sallallahu alaihi wasallama liyahmilahum din ya dora su akan abun hawa ba a samu ba to wannan kaga sai da suka yi ƙoƙari kenan mutum ba zai ce shi bai da kuɗi ko bai da abun hawa ba ya kwanta a ɗakin matarsa ba a sai ka fita ka ɗan yi wani motsi ko yaya ka bubbuga kaf kaf kaf can haka a ga me za a samu a fita amma ba wai ka zauna ka ce kai talaka ne kai baka da hali ba dan su sahabban ma sai da suka fita suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li yahmilahum dan ya dora su akan abun hawa ba a samu ba suka koma sun maraja'u bakina suka koma suna masu kuka abu na bakwai wa min hastikhlaful imami idan safara rajulan min ar-ra'iyati mun fahimci cewa shugaba idan zai yi tafiya yana sanya wani ya zama halifansa shine istikhlaf ya sa wani ya zama halifansa idan ya yi tafiya ɗaya daga cikin arra'iyatu cikin waɗanda yake kewata cikin mabiya daga nan ne aka samu cewa idan shugaban ƙasa zai tafi sai mika ƙasa wa mataimakinsa ko ya mika ƙasa wa shugaban sanatoci ko ya mika ƙasa wa shugaban sojoji ko ya mika ƙasa wa shugaban 'yan sanda shugaba baya buga jirgi ya tafiya bai bar kowa bai bar wa ƙasar kowa ba wannan ya saba ga tsarin addini ya kuma saba wa tsarin rayuwa ma ta yau da gobe ko da yana jin tsoron za a je a yi mai arin gizo a sa masa hannu ba da izininsa ba tun da dai yadda zai tafiya to dole mika kafa ƙasa wanda za su riƙe ta don ba a barin mutane su kwana ɗaya ba tare da shugaba ba ina fata ana fahimta wa yakunu min mujahidina kuma ya zamanto cikin mujahidai li'annahu min akbaril auni lahum don wannan shine mafi girman wato abin taimako gare su wa minha abu na takwas annal ma'a allazi bi abari samuda la yajuzu shurbu ruwan da yake rijiyoyin samudawa mun karanta da ku manzo Allah ya ce kar wanda ya sha wannan ruwa na rijiyoyin samudawa wala taharatu bihi ko ai dahara tsarki alwala da shi wala tabkhu bihi ko a dafa abinci shine tabkhu wala al'ajinu bihi ko kwaba gari da shi wala yajuzu an yusqal baha'ima ba a ma shayar da dabbobi da ruwan rijiyar samudawa illa ma kana min bi'irin naqati sai dai daga cikin ruwan da aka samu na bi'irin naqa shine rijiyar nan ta taguwar annabi salihu akwai rijiya ta taguwar da annabi salihu take sha ita ce tsarkakakkiyar rijiya ita ce aka yadda a je a sha ruwa a ci wa kanat ma'lumatan baqiyatan ila zamanin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan rijiya sananniya ce wanzajiya har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma istamarra ilmun nasi biha qarnan ba'da qarn ibn qayyim yake cewa ibn qayyim yace sannan kuma ya ci gaba mutane suka ci gaba da gane wannan rijiya karni bayan karni duk bayan shekara ɗari duk bayan shekara ɗari mutane suna rike tarihi su gane ga wannan rijiya ta daɗe a duniya ila wakti na hada har zuwa wannan lokaci namu in ji ibn al-qayyim wannan rijiya ta wato bi'irun naqa tana nan fala taridu rukubanu bi'ran ghayraha matafiya gaba ɗaya da suka bi wannan hanya ba sa zuwa su sha ruwa a wata rijiya in ba rijiyar taguwar annabi salihu ba haka tarihi ya tabbatar kuma wannan yana nuna mana ashe akwai albarka da tabarruki a addinin musulunci abu na tara wa minha anna man marra bi diyaril maghdubi alaihim duk wanda ya wuce ta garurukan wanda aka yi fushi da su wal mu'azzabina da wanda aka yi musu azaba la yanbaghi lahu an yadkhulaha to kare shiga gare idan ka zo zaka wuce ko da nan gaba ka ji labari a tarihi ai waɗannan garin tsinannun mutane ne la'anannu ne mutanen banza ne Allah yana fushi da su to kar ka shiga garin kar ka shiga kana matsayin musulmi ko kuma a ce ai waɗannan ai an taɓa yi musu azaba a wannan wuri to kar ka shiga wurin ba a so kamar yadda manzon Allah yake cewa kar ku wuce ta gurin face kuna kuka wala yaqimu biha bal yusri'u as-sayra ba a zama a garin duk inda aka yi wa mutane aka yi fushi da su ko kuma Allah ya taɓa azaba a wurin to ba a tafiya ma a hankali da sauri yake wucewa wannan shine sunnar rayuwa ko da tarihi ya sa kaga wannan guri kaza ne to ka guji wannan guri wa yataqanna'u bi sawbihi hatta yujawizaha kuma mutum ma ya lullube kansa shine at-taqannu' mutum ya lullube kansa saboda jin tsoron kada ma Allah ya jeho azaba wai ka nuna ubangiji ya Allah ina tsoron azabar da kai wannan al'umma ta wurin nan ya Allah kar amun ina sauri na wuce wannan shine sunna hatta ya jawo da sai ka wuce wurin wala ya tukula alaihim illa an ya kuna bakiyan mu'tabiran kada mutum ya wuce ta wannan wuri wato kada ya shiga ta wannan wuri da aka musu azaba ko aka fushi face yana kuka wato kukan yana mai itibari yana mai daukan izina haka ake so abu na goma wa minha annahu sallallahu alaihi wasallama kana yajma'u bayna salatayn fi safari annabi yana hada salloli guda biyu idan yana tafiya wannan duk ibn al-qayyim yana nuna mana sunna ne in kai matafiyi ne ya halatta ka hada sallah guda biyu idan dai sunan ka matafiyi ya halatta kai azhar da la'asar in kai matafiyi ne a ko ina kake sunan tafiya ya halatta in ka zo kai kai magariba da isha'i annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa jam'u at-taqdim fi hadhihi al-qissa fi hadisi mu'az an samu jam'u taqdim a cikin wannan kissa a hadisin mu'az wanda abu dawud ya ruwaito shi tirmizi da imam ahmad albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sunan abi dawud me jam'u takdim jam'u takdim shine kana da sallar azhar kana da sallar la'asar takdim sai ka matso da la'asar ka yi ta a lokacin azhar kamar kana cikin tafiya ka zo za ka yi azhar sai ka ce a to tunda kana cikin tafiya bari ka yi azhar kuma ka juna da la'asar ko kuma ka yi magariba suka ce a to bari in hada da isha shine jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir wannan jam'u ta'khir shine kai tafiya azhar ta yi ka yi azhar ɗinka ta buga tafiya kace sai la'asar zaka hada azhar ɗinka da la'asar kenan ka jawo la'asar a sorry ka jawo azhar ko ka ka ja ka ja azhar ka kai ta la'asar haka ne ka ja to za a ce ka ja to ka jinkirta gaskiya ne hausa ce sai na gaba ta yi daidai ba eh ba jawowa kamar haka ne ko yawwa ka jinkirta azhar ka yi ta a lokacin la'asar to wannan shine jam'u ta'khir kenan yanzu muna da jam'i guda nawa a cikin shari'a jam'u taqdim da jam'u ta'khir jam'u taqdim ka jawo la'asar ka yi ta a azhar ko ka jawo isha'i ka yi ta a magariba shine jam'u taqdim kaddamarwa jam'u ta'khir ka jinkirce ina fata ana fahimta ka jinkirta azhar ka kiyinta kana sane baka saba wa Allah ba sai la'asar kai in matafi ne an baka wannan dama magariba ta yi ka ji ana ta kiran sallah ka ki kula mutane kai ta harkar ka kana tafiyar ka sai isha'i sai ka zo ka yi a a a magaribar ka jam'u ta'khir ibn al-qayyim yake cewa a hadisin muwaz a cikin wannan kisa ya nuna mana annabi ya jam'u taqdim saboda akwai sabanin malamai akwai waɗanda suke ganin ba a yin jam'u taqdim sai dai jam'u ta'khir yasa yake so ya mai da martani wa zakarna illatahu yace mun faɗi illar me dalili walam yaji anhu jam'u taqdim fi safarin illa hada kaji ko ibnu qayyim kaman shi ma yana da wani ra'ayi irin wannan yace ba a taba samun nassi da aka ce annabi yayi jam'u taqdim ba in ba a wannan kissar ba a riwayar mu'azu ba ita kadai ne kuma ya bayanin me dalili amma yace kuma amma an dada samu jam'u taqdim sai a arfa ko a wancan kissar mu'azu ko a arfa yane ne arfa idan alhaji ya tafi ranar arfa ranar tara ga wata yana zuwa masjidu namira wannan masallaci da yake wajen arfa boundary na arfa kafin ka shiga arfa to annabi yakan je sai ya jam'u takdim sai ya idan azhar ta yi sai ya yi sallar azhar sai ya jawo la'asar sai ya yi ta to kaga waɗannan dalilai ne suke nuna halaccin me jam'u takdim to wasu sai suke cewa ai in ba a nan gurin ba ba a ce ai ba duk sauran sabbiye tafiye da manzo Allah yake me yake jam'u ta akhir ina fata ana fahimta to ya dai halatta dai ai jam'u taqdim din wanda jam'u ta akhir kuma wannan shi yafi yawa ka jinkirce sallah lokacin yin ta yayi ka ika yi a sai yar uwarta ta zo ta gaban ta sai kai abu na a qabla dukhulihi arafa ko kafin shiga arafa abu na 12 na 11 haka ne wa minha jawazu tayammum bir ramal ya halatta mun fahimta ya halatta a yi taimama da yashi asalin taimama ana yi ne da ƙasa da turbaya to ma wannan tafiyar ta yakin tabuka annabi ya yi taimama da yashi fa inna sallallahu alaihi wasallam asabu qata'u tilka rimal sahabbai annabi sun yi tafiya sun tafi akan yashi ne tafi akan yashi malam tana da wahala wallahi ko dabba ce za ta tafiya a yashi akwai wahala ba sai na maka fassara ba ko mota kake tuka in ka shiga yashi ya kake da salatin annabi kake tsallakawa to tafiya akan yashi da wahala to haka suka je yakin tabukan nan cikin yashi yace qata'u tilkal rimal sun yi tafiya a cikin wannan yashi walam yahmilu ma'ahum turaban basu ɗebi turbaya ba sun san taimama za ta kama su basu ɗebo ƙasa ba ƙasa mai danko ko ƙasa mai ƙura basu ɗauko ba da me suka yi da yashi wa tilka mafawiza mu'attisha wato kuma tafiya ce mai nisa da kishirwa wa shakau fi hal atasha ila rasulullahi sallallahu alaihi yau ruwan shawa ba a samu balanta ruwan alwala suka kai kuka a tafiyar yakin tabuka suka ce ya manzo Allah ishirwa ishirwa ishirwa to mutumin da bai samu ruwan sha ba ina zai samu ruwan alwala to ba su yi sallah ba sun yi sallah a hanya to da me suka yi da yashi an san yashi ko yashi yanzu in yashi aka juye ma a gidanka na kogi ai kaga ruwa ya wanke duk dattinsa in ka taba yashi zai biyo ka sai dai furkakin yashin amma kura ba za ta biyo ba to ana nuna mana halaccin yin taimama akan yashi ko da yake shi bai da kura idan bukata ta kama haka duk a yakin tabuka mun gane wannan kuma wannan yana nuna mana sabai sun yi hakuri tafiya da kishirwa malam ba daɗi ko a nan gurin karatun kake zaune a ƙarƙashin fanka ka samu matsalar ruwa za ka jin ƙogorinka yana bushewa ɗan adam yana buƙatar ruwa dabba tana buƙatar ruwa malam babu ruwan da dabba za ta sha babu ruwan da ɗan adam zai sha haka suke ta tafiya abu na sha biyu wa minha annahu aqama bi tabuka bid'ata ashara yawman yaqsuru salata annabi ya tsaya a tabuka kwanaki goma sha yana yin ƙasarun sallah to ga wani karatu kwana goma sha ana ƙasaru ha to ina magana kwana hudu ne kawai ƙasaru ina magana kwana uku ne kawai ƙasaru to kenan kaga wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai na fiƙi ya halatta mutum a ƙasaru ya yi kwana ko nawa ne kamar yadda za mu zo mu karanta ka ce a tabuka annabi ya yi kwana goma sha yana ƙasaru da haka wancan ra'ayi na cewa daga kwana uku in ka cika hudu ka yi sallah ka cika sallah dan ka fita daga sunan bako to wannan magana tana da rauni walam yaqul lil ummati la yaqsuru rajulun idza aqama aksar min zalika ibn al ya ce kuma abun mamaki annabi yayi kwana goma sha yana yin kasaru a tabuka kuma bai ce wa al'umma kar wanda ya ƙara yin kasarun sallah in ya zauna sama da kwanakin ba istinbatin da ibn qayyim ya anan ashe wannan yana nuna in kwana ɗari ma za ka yi ya halatta kai kasar tun da sunan ka me matafi da ka ba sai ka kira wani malami kana fatawa ba kana tambaya malam nisa tv za a tafi ta ni sati kaza zan yi malam zan yi wata ɗaya na yi tafiya in dai matafi ne kai ko wata nawa ne ka je kai ta ƙasarunka wannan shine zance mafi inganci ku gane karatun walam ya kullil ummati la yaksuru rajulun idza aqama aksar min zalika ibn qayyim yace annabi bai ce wa mutane kar wanda yayi kasarun sallah in ya wuce waɗannan kwanaki ba walakin qaddat iqamatuhu hadhihi mudda kawai dai wannan mudda wannan kwanaki shine abinda tsayuwarsa a garin ya nuna kawai shikenan zaka yi ta kasar iya adadin kwanakin da zaka yi a garin da kaje wa hadhihi iqama fi halin safari kuma wannan zama a lokacin tafiya ne la takhruju an hukumin safari zaman da kake yi a garin china ko a garin dubai ko a garin niger ko a garin kamaru ko a garin chadi ko a wani gari a ƙasar ka ai kai matafiyi ne duk inda ka je sunan ka matafiyi ne ko ba ka bane ba to tun da kai matafiyi ne sai kai ta ƙasaru in dai sunan ka matafi to kana da damar yin kasaru in kaga ka daina kasaru to kai mazauni ne wannan ita ce magana yaushe za ka daina yin kasaru idan ka zama kai mazauni ne to su waɗancan malaman cewa suke yi ai duk wanda ya wuce kwana uku a gari ba matafiyi ba sunansa sunansa mazauni to kaga za a iya cewa gaskiya wannan bayani yana buƙatar gyara lalle zai iya yiwa mutum ya sati a gari ko sati biyu ba mazauni ba ne matafi ne to tun da kuwa matafi ne to ya halatta ya kasaru in dai kai matafi ne ya halatta kai kasaru jama'a ana gane karatun ku sawa'un talat aw qasurat sawa'un ibn qayyim yace zaman nan naka a wannan gari yayi tsawo ko kuma ya zama gajere idan kana ghayra mustawtinin in dai kai ba mustawtini bane mustawtini muqimi mazauni a gari wala aziman alal ikamati kuma ba wanda ya yi niyyar zama a gari ba bizalikal mawdi'a a wannan wuri da haka yanzu wannan karatu wannan fa'ida ta goma sha biyu tana nuna mana wata garaɓasa ta halarci in mutum ya tafiya ya ta buga kasaru kawai ka'idar kasaru idan ka bi wani jam'i a masallacin gari za ka ci ka sallah idan kai ne za ka yi musulmanci to in sun ba da dama to sai ka yi musu kasaru don karka zo ka rikitar da jahilan masallacin wani ya zo ya je buga sallama kafin ma a farga a nemo shi ya haɗa takalmansa ya yi nisa yana iya faruwa don haka wasu za ka ga su ba sa barin wadda matafi ne musulmanci saboda akwai karancin karatu inda ake da ilimi aka ɗan yi karatu aka saurari malamai za ka ga matafi yana iya wuce ya wani limancin isha'i ya raka abi kowa ya cika amma wani wallahi baya ganewa kai wani ya sani ma manta yake in an buga sallama ya sallama ya manta raka abi ne akai sannan idan mutum zai sallah shi kadai a hotel ɗinsa ya ta kasaru in shi da matarsa ne a hotel ɗinsa ya ta kasaru wanda ya je makka da madina aikin hajji tunda zai sallah a haramin makka da madina cika sallah zai amma idan shi kadai zai yi zai kasaru in ya sallah a masallacin unguwa ya cika sallah in alhazai ne su ya su sai su yi kasaru to amma wannan karatun da ya gaskiya ba kowa ke aiki da shi ba da yawa dama alhazai ma Allah da ya rufa asiri sai dalibin ilimi wanda ya je makaranta wannan shi ya san zai iya yin wannan qala ibn al-munzir bari ku ji wata magana akan kasaru ku rike ta makami ce ajma ahlul ilmi ma'abota ilimi duka sun yi ijma'i anna lil musafiri an yaqsura ma lam yujmi iqama ya halatta ga matafiyi yayi ta yin kasaru yayi ta yin kasaru matukar bai hada niyyar zama a gari ba in dai baka zo da niyyar zaman gari ba sunanka matafiyi to shikenan wa in ata alaihi sinuna ibn al-munzir yace ko shekaru kaji fa kai shekaru wai shi ne wani yake tambaya to mai hukuncin direbobi shi kullum yana hanya ya samu gara basa sai ta bugawa to a sunansa matafi ko in dai matafi ne shi kenan ai wahala ce tafiya a safaru qit'atu min al'azab dalibi da yake karatu a wata ƙasa ba matafi bane mazauni ne me yasa ana ba shi ma resident permit mai resident permit takardar izinin zama to kaga mazauni ne wanda ya je madina wanda ya je ingila wanda ya je america ya je dubai ya je china ya je kaza duk ɗalibi da ya je ana buga masa takarda ta izinin shi ma ɗan ƙasa ne zai iya yawo a ko'ina to kaga mutum ɗalibi yana fatawa cewa shi ɗalibi ne zai ta ƙasaru kamar yadda wasu ɗalibai suke jahilci suna wasu ƙasashe su kwashi shekarun digiri gaba ɗaya suna ƙasaru wannan ba daidai ba ne sheikh muhammad bin salil usaimin rahimahullah an tambaye shi kafin ya rasu aka ce ya hukuncin ɗalibai za su yi ƙasaru ya ce ba za su yi ba saboda yana muqimun saboda su masu zama ne ai yan ɗalibin da ya taho daga nijar ya zo biyu ke zai yi duk da munan ƙasar tamu ba mu kai matsayin da ake ba da takardar izini ba amma dai akwai id card cewa shi dan jami'a ne yana fata ana fahimta kai afirka dai allah sauƙi afirka kam wallahi zan buga misalin ma sai na ga na kamo kuskure wallahi waye zai waye wata takarda ake ba ban sani ba dai kada yan immigration su kamun farmaki ni dai wallahi ana bayarwa akwai wala ban taba ganin ta ba malam wace irin takarda ce ita ko ta zaman Najeriya Koriya eh eh mana idan yanzu abin da nake nufi idan wanda ba dan Najeriya ba ya zo Najeriya zai wata harka ko zai karatu resident permit nake nufi yawa ba a kula da shi amma akwai to ga dan kasa yana ba da kariya wa kasa dan Najeriya kenan wai ba a kula da shi amma akwai to ni dai ban taba gani ba Allah sa su gyara eh yana cikin hanyar da za a inganta kasar baki su gane kasar ku tana da kima lalle duk wanda zai zauna sama da kwanakin bizar da aka bashi duk wanda zai zauna sama da kwanakin bizar da za a bashi to lalle ya je ya nemi takarda ta izinin zama a ƙasa ba wai iya fasfot ɗinsa kawai ya wadatar ba kamar yadda duk kowa idan zai je zaka je america zaka je sai dai ka je ana jaddada maka visa amma yanzu ba na ji akwai ɗalibin da zai zo daga wata ƙasa ne zai zauna sai an bashi duk inda ka ga dama najeriya ba ba yanzu bature in ga dama zai zo ya yaga ta na kofar nasarawa ya shiga ya je jakarai da ba wanda zai tsiri shi ko tambayansa ba za sai dai a ce a turawa ne turawa ne mu can in ka je ana ana zuwa Allah ya tsaye da kai za Allah kuwa Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana wannan wannan ƙasa tamu muna son Najeriya nan oba amma abubuwa Allah dai ya sa muna da rabo eh da haka kun gane wannan hukuncin halacci yin ƙasar ku ko kwana nawa ne amma wanda yaga kuma zai tsaya kwana uku shikenan ya dauki wancan ra'ayin zai iya yi insha Allah abu na goma sha uku wa min ha jawazu balistihbabu hinsil halifi fi yaminihi idza ra'a ghayraha khairan minha a ciki akwai halaccin ko mustahabbancin yin kafara shine hins yin kafara wanda ya rantsuwa duk wanda ya ce wallahi tallahi sai na je kasuwa ranar kaza in bai je ba to akwai azumi uku a kansa lalle sai ya yi kafara wallahi tallahi na daina zuwa gidan maryamu ka buga rantsuwa me yasa za ka daina zuwa gidan anti maryam ta mun rashin kirki ta mun rashin kyauta sai aka ma wazi aka ce ya zaka yanke zumunci fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ku yanke zumunci Allah ya hana yanke zumunci aka ma ka wa'azi sai ka ce to na dawo to ka dawo amma fa da azumi uku a bayan ka rantsuwar da kai rantsuwar da kai ya ne ne zaka warware ta shine hins sai kai wannan kafara kenan zai iya yiwa ka rantse ba za ka yi wani abu ba ɗanka ne maka abu kaza wallahi na daina maka ɗinkin sallah ni za ka yi waku wallahi na daina maka ɗinkin sallah sai kuma ka dawo daga baya ka ga yaron nan fa ya yi hankali tun da ya hankali ya ku jawo maka azumi sai za ka daina gaggawa rantsuwa to amma ya halatta ka buga rantsuwa ka warware ta da azumi ina fata ana fahimta idan kaga kishiyar rantsuwan shine yafi alheri wa in sha'a qaddama al-kafara wa in sha'a akharaha ibn al-qayyim kenan yace an baka dama in ka dama ka fara gabatar da kafara ma'ana ka fara gabatar da yin azumin na biyan bashin warware rantsuwar sannan ka aikata ziyarar da baka ce kace ba za ka je ba ko kuma ka ci gaba da yin aikin da kace kayi rantsuwa ba za ka yi din ba daga baya sai kai kafara duk ya halatta yawanci ɗalibai suna tambaya yanzu wanda ya rantsuwa to zai kafara zai je ya aikata wancan aikin ne sannan ya zo ya kafara ko kuma zai yi kafara ne kafin ya yi duk wanda kai ya halatta in ci gaba abu na goma sha hudu wa minha in iqadu al-yamini fi hali al-ghadabi idza lam yakhruj bi sahibihi ila haddin la ya'lamu ma'ahu ma yaqulu yana nuna kulluwar rantsuwa in iqadul yamin kulluwar rantsuwa kullar rantsuwa da tabbatarta a lokacin da mutum yake cikin fushi idan ran mutum ya ɓaci yana cikin fushi ce na rantsi da Allah billahi alazim la ilaha illa huwa wai ransa a ɓace ne to wallahi ko ka rantsi ranka a ɓace duk fushin ka rantsuwar da kai to fa sai an yi aiki da rantsuwar nan a shari'a sai dai in ya fidda kai daga hayyacin karan wato fushin ka san akwai fushin da in ka yi shi za ka yi abu baka ma san kai ba wani ya yi fushi ransa ya ɓaci ya ɗauki bulo ya jefa wa wani misali sai da ya dawo hayyacin sai ce shi bai ma san ɗan ya ɗau bulo ya jefa wa wani ba to irin fushin da yake fidda mutum daga hayyacinsa sunansa ighlaq ighlaq ya gallake ya rufe maka tunani to in kai fushi fushin da bai kai ighlaq ba bai kai ya toshe maka sani ya kamata ba baka san me kake ba bai kai wannan ba to duk fushin sai kai rantsuwar ka ta kullu ta tabbata kuma shari'a za ta kama ka amma in kai rantsuwar ne baka cikin hayyacinka to babu hukunci akai shine irin fushin da in mutum ya yi shi ya sake matarsa ba ta saku ba saboda annabi ya ce la talaqa fi ighlaq sallallahu alaihi wasallam babu saki a cikin ighlaq fushi mai tsanani da mutum bai ma san ya faɗi abin da ya faɗa ba ranka ya ɓaci kai ta bala'i wani ƙarin babanka ya zo shi ma ka ɗuɗɗura masa ashar ka zazzage shi sai da aka baka ruwan sanyi ka sha ka nutsu ka ɗaga kai ka gan shi ka ce wallahi baba ban gane ka ba to wannan duk ashar din da ka masa sai dai ya hakuri saboda ihlak ne ah to malam in ka sake mace ma akai sakin bai yiwu ba ballantana ka yi masa ashar ai sai ya hakuri ko ba haka bane ba yawwa to ku gane ihlak wani ya ce ni fa wallahi malam na sake matata ina cikin fushi sai na ce ah to dama ana shan shayi ne yake sake mata ai ba ana shan ai duk wanda ya sake matarsa ai ransa a bace illa qalilan nadir kaɗan ne mutum yana dariya zai sake matarsa to wani fushi ne sai ce ai naji malamai sun ce duk sakin da aka yi shi a cikin fushi bai yi ba a'a baka fahimci bayanin ba ko kuma malamin bai yi bayani ba fushin kala kala ne akwai talaq wato fushin da yake ikhlaq ghadabul ikhlaq shi fushin da ya rufe tunaninka ka yi abun baka ma san kai ba yanzu an sha mana kawo mana kes ana rikici mace ita ta rubuta ya riga ya sake ta kawai da aka zo lissafi ta ce to ai yanzu ba aure sai ta lissafo masa wani saki da ya mata wata rana ya yi tarantuwa ta ce wallahi tallahi ya sake ni shi kuma ya ce billahi azim la ilaha illa huwa binta ban sake ki ba ka manta baban ummi kana cikin fushi kada ko ka fasa gilas kai kaza kaza kace na sake ki ki zaki tafi gidan ubanki kaza kaza kaza ya ce ni za ki wace ri to kaga wannan sunansa mai iglaq ya yi amma bai san ya yi ba da haka duk sakin da namiji tsabar fushi ya afka shi daga baya bayan ya nutsu ya ce bai ma san ya yi ba to ba a zartar da wannan hukuncin ya ku alƙalai ya ku masu ba da fatawa wani ibn qayyim ya yi bayani mun karanta da ku a baya a cikin zadul ma'ad da maganganun malamai akai ana tare da ni kuwa طيب آه وكذلك ينفذ حكمه كما hukuncin yana zartuwa watasihu uquduhu kasuwancin da aka kulla da wannan rantsuwa ko da ana cikin fushi ne shikenan ya inganta falau balaga bihi al-ghadabu ila hadd al-ighlaqi lam tanaqid yaminuhu idan fushin ya kai shi matsayin iqlaq iqlaq na muku bayani iqlaq to lalle fa rantsuwarsa bai kulli ba wala talaqu ko saki abu na 15 wa minha qawluhu ma ana ma ana hamaltukum walakin Allah hamalakum ni ba ni na dora ku ba ko ni ba ni na sa ku ba Allah ne ya sa ku qad ta'allaqa bihil jabariyyu wannan dan bid'a dan jabariyya yayi riko da shi wajen kafa hujja akan aqidarsa ta bid'a ta jabariyanci abinda ake nufi da al-aqidar jabariyya al-jabariyatu shine mutum kawai ya zauna ya ce ai shi duk abin da yayi ba shi ba Allah ne yake yi ya ƙi ya sallah sai ce da Allah ga dama aida zan yi wani ya baka je jam'i ba sai ce Allah bai ga dama ba to kai zaka ce mai ya ga dama ka ƙi je saboda shi a wajensa komi ɗan adam sai Allah ne yake sa shi to wannan kuskure ne Allah ya baka iko amma ya baka iko mai iko dama ka gane ya baka ƙarfi ya baka lafiya amma kuma ya baka ikhtiyar me ikhtiyar choice to ya baka choice kana da choice kai kuma a zuciyarka ko kayi ko kar kayi misali da ya baka iko ya baka lafiyar zuwa masallaci ya baka dukiya kenan ya ce ka cire zakka to sai ya bar maka choice kuma me choice choice din tsoron Allah ya sa ka yi ko kuma kai zabi rashin tsoron Allah imma shakiran wa imma kafura da kada a hada wannan abubuwa guda biyu cewa ikon Allah karfin Allah shine yasa nayi abu ko kuma isa ban yi ba a ai tunda Allah ya baka lafiya ya baka kaza ya baka kaza to ya koyi umarni ya ce ayi to sai ka yi kai ka ce ya Allah ne bai ba kamar yanzu yadda mutum zai zo yana da kuɗi miliyoyin kuɗi alhaji har yanzu ba a je gabar ba ya ce wallahi Allah bai kira mu ba in an yi magana ai aikin hajji ai kiran Allah ne ƙarya kake wallahi ai ya kira ka tun da ya baka kuɗi yanzu choice zaɓin ka ne in ka ji tsoron Allah ka je zaɓin ka ne in baka ji tsoron Allah ba ka ki zuwa amma mutum ya ki aikata aikin alkhairi ya ce wai Allah ne bai sai ba ko a zo ana magana wane baya taimako wane kaza kaza sai wani ya ce ka Allah sarki Allah ne bai sai yayi ba dai kenan an halatta masa kenan ba laifi yayi ba Allah ne ya hana shi ya kamata ku gane hatta wasu za ga ɗaliban ilimi amma ba su gane wannan ba kada mu ce waye gari yana rayuwa a cikin jabariyanci wasu yan bid'a ne yan jabariya to shine ibn al-qayyim ya mai da martani yace wannan abin da manzon Allah ya faɗa ba yana nufin dalili ne akan su ba wala da shi suke da shi ba wala muta'alliqa lahu bihi ba abun dogaro wa inna ma huwa mithlu qawlihi daidai yake da faɗin sa wallahi wallahu wallahi la uti adan shay'an wallahi bazan bawa kowa wani abu ba wala amna kuma ni bazan hana ba mana ni ba mai bayarwa bane ni kuma ba mai hanawa bane wa inna ma ana qasimun ni mai rabo ne kawai adau haisu am umirtu ina ajiye abu inda aka umarce ni hadisi imam bukhari riwayar abu hurairah kaga daidai ne mana shi ba shi yake bayarwa ba shi ba shi yake hana ba shi mai rabo ne ina zai ajiye inda Allah ya ce ya ajiye fa innahu abdullahi wa rasuluhu shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne inna ma yatasarrafu bil amri yana tasarrufi a cikin al'amari fa idza amarahu rabbuhu bi shay'in nafadahu in Allah ubangijin sai umarce shi wani abu sai zartar fallahu huwal mu'ti wal mani'u wal hamil Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa kuma shine mai dorawa war rasulu munaffidun lima umira bihi manzon Allah kuma mai executing ne shine munaffid executing shine yake zartarwa da abin da aka umarce shi da shi abu na sha shida wa min ha anna ahlal ahadi idza ahadi kune ko idza ahdatha ahaduhum hadathan fihi dararun ala al-islam wa ahlihi intaqada ahaduhu fi malihi wa nafsihi yan alqawari kafiran alqawari al-ahlul ahadi idan suka kirkiri wani abu suka zo da wani abu wanda zai cutar da musulunci da musulmai shine ahlu to wannan alkawarin da aka yi da su to ya warware a cikin dukiyarsu da kawo kansu wai idza lam yaqdir alaihi al-imam idan imam bai da iko fadamuhu wa maluhu hadarun idan imam bai da ikon kama wannan kafirin alkawari da ya je ya cutar da musulunci da musulmi to koda yana yawo shi kafirin a bayan ƙasa to jinin sa hadar dukiyar sa hadar in an ce hadar ma'ana dukiyar sa banza ko an ci jinin sa ma banza ko an zubar duk kafirin da ya cutar da musulunci da musulmai kuma shugaba bai ɗauki mataki a kansa ba to ko da yana yawo a hukuncin shari'a to jininsa a banza ne damhu hadar haka dukiyarsa ma a banza ce ko an taba ba a komai ba babu laifi wa huwa liman akhadahu ga- yana na wanda duk wanda ya dauka ne kama fi sulhi ahli ahli aila kama yadda yazo a cikin sulhin mutanen aila abu na 16 wa minha jawazu dafni bil layli ya halatta abun ne mamaci cikin dare kama da fannar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalbujadaini kama yadda manzon Allah ya- ya binne wannan sahabi zalbujadaini mun karanta idan kana da daruratin idan akwai larura aw maslaha rajiha ko wani amfani mai rinjaye dalbajadaini mun karanta sahabin nan da annabi ya sa shi a kabari cikin dare ne Sa- wani ya rawaito cewa ya ga wani haske ko Abu Zar ne ko waye ne yace ya ga wani haske yace sai na je gurin sai na ga Abubakar ne da Umar ana tonan kabari sai ga annabi ya shiga cikin kabarin sai ga shi an haska an miko masa yace ya ubangiji na yi yammaci ni amsaitu radiyan anhu fardi at farda anhu ya Allah na yi yammaci na yarda da wannan zulbajadaini ka yarda da shi kaga da daddare ne ashe idan bukata ta kama aka yi mutuwa a iya binne mamaci da daddare a tafi da fitilu a tafi da abin haske a haska kabari a binne mutum sai da abubakar ma an binne shi da daddare kamar yadda riwaya ta zo ta tabbatar asali ana binne mamaci ne da rana asali to amma idan akwai maslaha rajiha wataƙila an bashi ya kwana zai rufe wataƙila ana yaƙi a gari zai iya yawa a kori mutane a gudu a bar gawan wataƙila wataƙila wataƙila ko kuma matafiya ne yan uwansa da zai yi su kwana ba garin akwai hadari da sauransu kawai a tona rami a binne shi abu na sha takwas wa minha anna al-imama idza ba'asa sariyatan fa ghanimat ghanimatan idan shugaba ya tura runduna sai suka ciyo ganima aw asarat asiran ko suka samu ribatattun yaki aw fatahat hisnan ko kuma suka bude wani shinge kana ma hasala min dalika laha ba'da al-khumus kenan duk abin da suka samu wato nasu ne bayan an cire khumusi duk inda aka je aka bude wani gari aka samu wani abu to ana cire khumusi 1 over 5 wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba fa inna sallallahu alaihi wasallam qasama ganimata dawmatal jandali bayna sariyati manzo Allah ya raba ganimar dawmatal jandal tsakanin rundunar yaki bi khilafi ma idza kharajat sariya min al-jayshi fi halil ghazwi sabanin idan ita sariya wato wasu mayaka suka fita daga cikin sojoji a lokacin da ake yaƙi wa asaban dalika bi quwwatil jeshi aka samu wannan ganima da ƙarfin wannan sojoji din amma an samu wasu sun fita ba da su aka je yaƙi ba fa inna ma asabuhu yakunu ghanimatan lil jami'i ba'da al khums wan nafl shi din ma dai duk abin da suka samu na kowa da kowa ne bayan an cire daya duk bisa a ba ne ɗaya bisa biyar da kuma nafil da ake cewa ɗan ƙari da ake yi idan an zo raba ganima wa za ka na hadiyu sallarsa wannan shine shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi duk yakin da aka je malam duk abin da aka samu na dukiya za a tare ta sai a raba ta kashi biyar kafin a raba wa kowa sai a kasa raba ta kashi nawa biyar tsibi tsibi tsibi tsibi in kuɗi ne kashi biyar sai a ɗauki one over five sai a ce wannan na Allah da manzo Allah ne shine ake sa shi a baitul mal ake sa shi a ina a asusun gwamnati me amfani wannan kuɗi da shi ake taimakon marayu da shi ake taimakon gajiyayyu da shi ake gyara masallacin annabi da shi ake kaza da shi ake yin aiki na addini sauran ɗaya bisa hudun kuma sai duk a raba mutane da shi ake ciyar da annabi a gidansa wani zai ci "Ah, to tunda manzo Allah baya cin ganima ai baya cin sadaka to da me ake ciyar da shi me cafanan gidan annabi abubakar da ya hau da me cafanan gidan shi umar da ya hau da me daga kudin ganima ganima 1 over 5 din nan in an cire abinda aka samu to shi sai a sa daman daga cikin gidan gwamnati wannan shine asalin shi ciyar da shugaba daga cikin kudin gwamnati kun fahimci wannan karatun to wannan shine abin da ake nufi abu na sha tara wa min ha qawlu inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran a cikin madina akwai wasu mutane mun baro su ba ku yi tafiya wata tafiya ba wala qata'tum wadiyan ba ku tsallake wani kwari ba illa kanu ma akun face suna tare da ku fa hadhihi al ma'iyya to yaya za a yi basu zo ba kuma annabi ya ce suna tare da ku to wannan tarayyar hiya bi qulubihim wa himamihim tarayya ce ta zukatansu da himmarsu wa hadha min al jihad bil qalbi wannan shine jihadin zuciya kana son zuwa ba abin hawa kana son zuwa ba lafiya amma duk tafiyan da aka yi ana tare da kai kana jin labarin me yake faruwa to ladan ku daya wa huwa ahadu maratibihi al arba ɗaya ne daga cikin martabobin jihadi akwai al jihadu bil qalbi zuciya da zu- ji- jihadi da zuciya wa hiya alqalbu wal lisan wal mal wal badan abuwa guda hudun shine da zuciya da harshe da dukiya da jiki kaji jihadin akwai jihadin zuciya akwai jihadi da ake da harshe shine wa'azi da malamai suke ta yi shi ma sunansa jihadi wal mal dukiya duk mai kudin da ya dauki kudi aka gina masallaci aka gina makaranta aka ciyar da marayu aka taimakawa gajiyayyu duk taimako da zaka yi da dukiya sunansa jihadi wal badan da kuma wanda zaka je ka ba da gangan jikinka a fafata kamar yadda falastinawa yau suke yi da kuma mutanen suriya suke yi wa minha abu na ashirin daidai tahriku amkinatul ma'asiyati kama harraqa masjid dirar ya halatta a kona ya halatta a kone wurin da ake saban Allah ku ji da kyau duk wurin da aka samu ana saban Allah gwamnati in ta zo ta bunka masa wuta ta kone shi kurmus kamar yadda annabi ya kone masjidud dirar ka duba ikon Allah masallaci ne amma aka bunka masa wuta saboda masallaci ne na cutarwa masallacin munafurci ne masallacin tsiya ne masallacin kishiyantar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama wa kullu makanin mislahu duk wani wuri da yake na cutarwa irinsa ne hukuncinsa daya fa wajibun alal imami ta'tiluhu wajibi ne ga shugaba kaji imam aka ce ba fa kai ba kar wani ya tashi daga karatun ne ya tafi da jarkarsa ta mai ya je bunka wani gidan kara- karuwai wuta a a alal imami aka ce shugaba dan addinin musulunci yana aiki da shugabanci ne sai dai a ta fresha wa shugaban a ce ya je ya je ya je da aka rushe gidajen giya da gidajen caca da gidajen luwaɗi da wasu gwamnatoci suke a wasu jihohi daidai ne gwamnoni ya kamata a yi musu addu'a a yaba musu duk gidan da aka samu ana luwaɗi ana neman mata ana neman maza ba wani notice kawai gwamna ba sai ya bada notice ba ya tura gire da karfe biyun dare kawai ya rushe gobe da safe a zo a ga gurin ya zama fili wani gida da ake badala ko barayi suna taruwa ko 'yan ta'adda suna taruwa ko ana lalata 'yan mata ko ana luwaɗi ko ana wani fasadi a bulka masa wuta a gani ya kone kar a ce an kona dukiya a sa masa wuta ko na miliyan nawa ne ya kone a zo da gireda kuma ta tabi kasar gurin ma a kwashe ta a kai ta wajen gari duk wannan ya halatta wannan karatu ne mai daɗi kwarai da gaske Allah sa hizban mu ta samu ƙarfi da da iko da za ta rinka maganin gidajen barna akwai barna billahi azimu mala akwai gidaje da ake ta'adi a ƙasar nan ta'adi barna kai ka san su ni ma na san su duk mun san su amma ba mu da iko a lalata 'ya'yan mutane a lalata 'yan mata a lalata samari yanzu yanzu a garin nan fa akwai kasuwanni wasu guni wani gurin fa kasuwa ne ba amma sinima ce a ciki guri ne aka bude shi da sunan ana kasuwanci sai da sayarwa amma sinima sinimar kullum wutar ta kashe masu zuwa wurin suka ce kar ka ga badalar da ake a cikin garin nan in ana so a zo a tambaye ni wallahi amma yanzu kana magana sai a ce ana nema a hana su cin abinci wani cin abinci an zo an gina mana guri ana lalata mana yan mata a yanzu din nan in ka je wurin akwai shi don Allah zo a tam- a- a- a tambaye ni in faɗa a je a yi bincike a wuri sinima a shiga a yi kallo a kunna fina-finai ba ba tsaro wanda ya kamata wannan fim ɗin da za a saka ba akwai hukumar tace fina-finai ba a gar- a garin nan a sa wakili gwamnati sa wakili ya zauna da kujerarsa duk fim ɗin da ake yana kallo yana kai rahoto ko a sa hukumar hizba ta zauna a wurin a raba tsakanin mazan da mata tunda sai sun je su ma mutanen banza ne mata ne wallahi Allah ya so Allah ya sa ku samu ƙarfi ku shiga gwamnati ku yi ƙarfi ku shiga siyasa ku samu mulki ku zo ku yi wa Allah aiki wallahi wala idan aka faɗi wannan wallahi tausayin shugaban da yake mulki a lokacin da ke ji saboda kawai ka san me nake tuna masa wannan mutum yanzu duk abin da yake faɗa ya zai iya tsallakewa gaban Allah a garin nan ya san ana wani abu kuma mala Allah ya kamu lokacin da wai ana barna baka isa ka faɗa ba ana barna za ka ga wani ya zo ya kare ya ce kaza kuma ana yi da kayi magana sai a fassara abin an kawo mu lokacin da ba za su bari ma a faɗi ta'adin da ake ba fa shi aka ce yana yi ba a ce a garin ana yi shi ma laifi ne wo- wo- wo- ka bincika mana an ba wa 'yan iska dama suna iskanci an ba su wuri suna shakiyanci su sun sani in gaskiya ne duk gurin da ake irin wani abu ba akwai hizba ba a a duk tura delegation na hizba su ringa aikin dare a wurin su je su duba abin da ake gani ya halatta a ganshi yarinya yar shekara sha hudu sha biyar ta baro gidansu yar karama wani yana rungume ta a garin musulunci to iyakaci mu karanta mu gaya wa shugabannin duk shugaban da ya ga wani guri da ake barna a garinsa a jiharsa ya bunka masa wuta ya rushe shi ya kone shi ya yi ta'adilinsa in ji ibn al ya lalata shi idan ko ba kai ba wallahi sai ka tsaya gaban Allah ka yi jawabi kuma wannan mulkin gajere ne jiniya wayo wayo wayo wayo da ake yi shekara hudu ne shekara takwas ne sai ka gama mulkin ka sauka ka koma gida ka tuno barnar da ka bari aka yi bata ƙara ma ƙiba ba bata ƙara ma lafiya ba sai bikin jini a wajen Allah da mala'ikun Allah kuma lokaci ya ƙure ba za ka iya gyara ba na taɓa ganin ana ba wa mabarnata goyon baya mai barna a goyi bayansa akan barna nawa yake biyan gwamnati haraji wani alheri ya kawo gari yanzu in dare ya garin nan wallahi malam kana zaga yara yan mata yan firit firit ba yar karamar budurwa yarinya sha uku sha hudu zaka rinka ganin su irin shigar da suke zaka yi mamaki suna yawo a tituna ina za su je ina iyayensu in iyayensu sun fi karfin su ina hukuma kun ɗauka yi wa mutane hanya da wutar lantarki shine kawai hakki a kanku tarbiyyar mutane da addinin mutane dole ne da mutuncin mutane da darajar mutane da al'adar mutane tunda mu mun yadda addini za mu yi to sai a kare mana addini mun yadda muna son tarbiyya sai a kare mana ba wani shugaban da zai yadda a ce yau ga yasa ana lalata ta a wannan guri yadda to ya zaka bari a lalata yar wani da gidajen da wuraren wasanni na sallah akwai wurare su ma da ake irin ana ɗaukan yara ana zuwa sallah ɗin nan da 'yan mata wani yace wallahi da ya je wani gurin a wajen gari ne haka yace wallahi 'yan china ma ya gani wai sun ɗebo 'yan mata kaga ɗan china ya ɗebo 'yan mata hausawa wallahi wallahi malam malami ne mai da'awa a garin nan ya zo yana gami yace malam haka yanzu a zuba ido yace ai take muka juya muka zama 'yan hizba muka kama Allahu akbar yace muka yi kabbara sai da muka baza su na ce dama kun kama mana yan cainan ai ku kawo mana su gurin shek aminu ibrahim daurawa a rike mana su sai sun zo sun yi bayani bari mu bari haka ka san ba a san wannan abubuwan na ko dai ba komai na dan zungura ai da sa mu dace so muke a gyara wallahi dan haka bari maimaita larabcin ibn qayyim ya faɗa tariqu amkinatul ma'asiyati kama harraqa masjidul dhira wa kullu makanin mithluhu fa wajaba 'ala al-imami ta'tiluhu imma bi hadmin aw tariqin ko da a rushe shi ko a kone shi wa imma bi taghyiri surati ko a canja mai kama a rugurguje daga sinima a maida ita masallaci ko islamiya wa ikhraji amma wudi ala a canja masa wuri yanda aka yi shi a canja mai shine za ga wurin badala an mai da shi islamiya an mai da shi asibiti an mai da shi wurin da mutane za su amfana kuma ko na uban waye kowane attajiri ne ya gina wannan gurin a kwace a rushe kawai ba gwamnati ta kwace takardar mallakan wurin kawai sai a ce mutuncin 'ya'yanmu ya fi kuɗin da za ka samu ka zo ka buɗe mana gidan rawa ka zo ka buɗe mana kaza ka buɗe ma- ka tafi kudu mana ga inda rawancin addininsu ne da rayuwarsu وإذا كان هذا شأن مسجد الزرار idan haka masallacin zirar ya kasance annabi ya danna masa wuta ya kone shi yace fa mashahidu shirki haqu wa aujab to haka wuraren da ake shirka a tara wuri ana shirka shi yafi cancanta yafi wajibci wa kaza buyutul khammarina haka gidajen masu yin khamru giya ka ji dan Allah malam yanzu gidan giya nawa ka sani inda ake shan giya nawa wa arbabul munkarat da wurare na munkari dan Allah gidan munkari guda nawa ka sani dubai ibn al-qayyim kamar a garin nan yake zaune yace su ma duk haka za a yi musu inda ana aiki da shari'a wa kad harraka bari ku ji misalai wa kad harraka umar qaryatan bi kamiliha yuba'u fiha al-khamru sayyidina umar ya je ya kona gari guda alƙarya guda gaba ɗaya bunka mata wuta sai da ta cinye gaba ɗaya kun san me ake yi giya ake sayarwa dan Allah ka ji wannan karatu in maimaita muku sayyidina Umar ya bunka wa gari guda wuta ya kone shi kurmus kun san me laifin garin giya ake sayarwa wato abinda zai bakanta maka rai malam ni dai a sani na ba wani musulmi a tajiri dan Kano da yake da shagon giya ko yake da kamfanin giya ko yake da business na sai da giya abin ciwon malam baƙi ne fa suke zuwa mun saba al'ada mun saba addini ba jihar su ba su suke zuwa suke kafa jarin harkar sai da giyan nan tirela tirela sai ta shigo da ita wa yake sha yan garin ne za su sha kai yanzu saniya idan ka zo za ka wuce za ka yi musu ka duba amfanin nama da saniya ka je ka ga wulakancin da suke yi wa mutane masu wucewa da shanu garinsu haraji da ba na gwamnati ba yanzu duk wanda zai je kudu da motar shanu ko motar wake ko wani abu get get yan kudun nan samarin su suke kawai an mika musu an ba su dama yanda ka san ba gwamnati get get ku tambayi direbobin tireloli da yan kasuwa za su gaya muku haka kurin yaran unguwa za su tashi su tsare saboda lambar Kano ne lambar Maiduguri ne lambar Yobe ne lambar kaza ka ba da kuɗi ko su kwace motar ko su binka mata wuta ko su kashe ka ko su ma illa yanzu Lagos din nan da kake gani wallahi baka isa ka shiga ba sai da escort hanyar Lagos da zaka biya har yau har gobe su direbobin sun sani zaka tare da wata kuɗi ne wata dubu ɗari kaza ko wata dubu kaza haka kurin 'yan iskan gari za ka yi tarabawa ka ba su su hau kan mota su wutar da kai wannan fa alheri aka kai musu wake aka kai musu masara aka kai musu tumatir aka kai musu awaki aka kai musu tumaki aka kai musu kuma in ba kai baka sha wahala in wani rikici yi ritsa motocin shanu nawa suka kone motocin wake nawa suka kone dabbobi nawa suka kakkashe suka harbe suka sace wannan ko kasan mu daya amma mun samu bambancin bangare da su da addini to sai mai wannan dan wannan guri sai ya tsallako sai zo ya bude mana gidan giya a wancan unguwar kudin sai a zuba ido a kyale shi kuma wai ana jin tsoron ai magana yanzu a Kano sai ka ji tsoron kai magana akan gidan giya a Kano sai dai ana tunai ko a inugu to kai me za ka bata rai dan an yi magana ana akan gidan giya me damuwar ka kai kai dan giya ne shan ta kake ko akwai abin da suke baka samari ina kun muku wannan karatun ku ji ku yi zuciya ku yi ilimi na boko da na addini ku shiga siyasa da zuciya mai kyau ku kawo yara yanzu wannan satin da ya wuce gwamnan maiduguri zulum hafizahullah ya ce ya haramta sai da giya gaba daya a jihar borno shiru kake ji wani ya isa magana gwamna wasa ne kuma ya kwana lafiya ya ce duk wani mai jarin giya ya tattara ya bar garin albarkar da zai samu yaya to sauran jihohin ma muna jira Allah mana mai kyau wai kuna ganewa kuwa to alhamdulillah Umar ya kona gari guda yuba'u fi al-khamr wa harraqa hanuta ruwaishit as-saqafi hanut shagon giya ne na ruwaishit as-saqafi wani mai sai da giya ne Umar yace aje a bunka wa shagon wuta wa sammahu fuwaisit ne yace ai fasiki ne shago ne da ake sai da giya aka kone shi wa harraka kasar sa'ad lamma ihtajaba fihi an ra'iya kaji fa wannan fa sa'ad shugaba ne musulmi sahabi shi kuma ka san me yayi wai an kawo karansa ne cewa baya fitowa fada baya fitowa ya saurari talakawa ihtajaba anir ra'iyya ya sa shamaki ba a ganinsa ba a iya magana da shi misali dai nake buga muku umar ya ce a ƙone benin nasa gidan mulkin nasa gaba da abun kama wuta ya fito bakin titi ya saurari mutane shine mulki kaga mulkin musulunci ku yanzu wannan sai na yi fashin baki da ƙari eh kai yanzu ka isa ka gan shi kuna haduwa baka isa ba baka isa ka gan shi ba al'aiti jabu anir ra'iya mutum ya sa wa kansa shamaki wai yana mulkan mutane amma ba isa gan shi ba kuma ba isa yi magana da shi ba laifi ne dole sai ka samar da ya mutane za su gana da kai ba security ba kaza sai ka samar da security in baka saci kudin kowa ba wa zai taba ka in baka zalunce su ba za su me za su maka wallahi sai dai su kare ka billahi azim akwai shugaban da zai zo billahi azim karnukan garin ma sai sun raka shi saboda adalcinsa taka ba abin da zai same ka waɗannan ɗin da kake jin tsoro su ne za su kare ka da maƙiyi sai dai a buɗa maka amma me aka yi a ce za ka tafi sai an zo an harbi wasu an bubbuge wasu an yi kaza ina yace wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tahriqin buyutut tarikil jumu'ati annabi ya himmatu wata rana zai je ya kone gidajen wanda suka ki zuwa sallar juma'a da jami'i kaji duk wannan munkara da yayi wasu mutane ne suka ki zuwa ba sa zuwa juma'a ko ba sa zuwa jami'i annabi ya himmatu zai je bunka musu wuta kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito kitabul azan wa inna ma mana'u man fiha mimman la tajibu alaihim ibnu qayyim yace me ya hana annabi bai kone gidajen waɗannan mutane ba a ciki akwai wanda juma'a bata zama wajibi a kansu ba da yara ƙanana da tsofaffi da yan mata su ai juma'a bata zama wajibi a gare su ba to sai annabi yace to bari mu kone gidajen su ba amma da iyakacin waɗannan wanda juma'a ta zama wajibi ne da sai na bunka mutu ta da su da gidajen nasu gaba daya abu na ƙarshe na 21 ومنها أن الوقف لا يصلح لا يصح على غير قربه duk wakafin da mutum zai yi ba akan neman yardar Allah da kusancin Allah ba bai yi ba kamar me ba mutum ya ce ya gina wani katon gidan gida amma ya mai da shi gidan giya wakafi hada waqfun ala ghairi qurba wani ya ce ya gina katon gida wannan gida jama'a ya mai da shi gida ne na sauke karuwai a Kano kuma ya ce wakafi kar a sayar baya cikin gado har kiyama ta tashi alwaqfu la yasiqu ala ghairi qurba ibn qayyim yace ba a yin waqafi ba abin da yake na qurba ba ya gina masallaci na fitina kamar yanzu wannan masallacin dirar masallaci ne ai masallaci duk masallaci waqafi ne amma tunda ba qurba bane sai annabi ya ce a rushe shi wa ala hadha fa yuhdamu al-masjid alladhi buniya ala qabrin ibn qayyim yace to a bisa wannan hukunci duk masallacin da aka gina shi akan kabari akwai kabari a wuri aka gina masallaci to hukuncin wannan masallaci a rushe shi inji ibn al-qayyim kuma wajibi ne ga shugaba da yake mulki a wannan lokaci duk masallaci da aka gina shi ala kabrin ne akan kabari a rushe shi inji wa inji ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad kama yunbashul mayyitu idza dufina fil masjid ibn gam ya ce haka kuma duk musulmin da aka kawo shi don neman falala da matsayi aka binne shi a cikin masallaci ya ce a tone shi ka gane kawai wani saboda matsayinsa ko daukakarsa ko shugabanci ko matsayi ko daraja sai aka je aka samu wani masallaci kullum sai aka je aka tona sai aka mai kabari a ciki saboda matsayi ai ya kashe masallacin akan shi shi kadai ya haramta sallah a masallacin ai haram ne sallah a masallacin da yake akwai kabari a cikinsa to ya za a yi ibn al yace ku je ku tona kabarin gaba daya a kwashe shi a zuba shi a buhu a kai shi cikin musulmi a ci gaba da sallah in ko ba haka ba to a rufe masallacin ya zama makabarta kuna jin hukuncin shari'a ko to ba sai na yi fashin baki ba fa yawa sako yana isa inda ya kamata ya je yun bashu almayitu idza dufna fil masjid fala yastami'u fi dinil islam masjidun wa qabr ibn al-qayyim yake cewa addinin musulunci baya haduwa abu guda biyu ga masallaci ga kabari a'a waɗannan kishiyar yin juna ne masallaci daban kabari daban ko kabarin manzon Allah a gidansa yake ba a masallaci ba a ɗakin na na Aisha yake ba a masallaci ba ƙare-ƙare ne da aka yi ta yi aka ƙara kuma sai aka kewaye shi duk malamai musulunci sun yi ittifaki kabarin manzon Allah da na Abubakar da na Umar gaba ɗaya baya cikin masallaci baya cikin hukumul masjid yanzu kamar an tona an yi kabarin an yi kabarin a can nesa yanayin gari yasa aka yi ta extension extension sai gurin ya iso sai aka kewaye baya ciki to idan ya halatta a tone na wani to a tone kabarin annabi a tone na abubakar da zai yi hukuncin ba zai yi haukan shi ba da haka baya cikin masallaci ku daina barin yan bid'a suna kama muku hujja to ai kabarin annabi Muhammad ba a cikin masallaci a'a ai sai da aka fara yin masallacin kuma kabarin yana nesa yana ɗakin Aisha ne ba ɗakin Aisha ba masallaci bane ne dan ba a sahu a ciki ba a jami'i a ciki to wannan shine kar wani ya kama maka hujja ce ai kabarin annabi a cikin masallaci yake ko da kana ganin sa ciki amma a kewaye yake me dalili na gaya maka kare kare ne da aka yi amma su kansu ba su dauke shi cikin masallaci ba duk da matsayin annabi da darajar annabi da daukaka annabi ba a yadda fa a sa kabarin sa a cikin masallaci ba to yaya za a sa kabarin wani a cikin masallaci saboda shi shugaba ne ko wani malami ne ko wani kaza haka duk wanda ya zo ya bada wasiya ya ce wai abin ne shi a cikin gidansa abin ne shi a ɗakinsa to ka kashe wurin saboda ba a sallah a wurin da yake akwai kabari yanzu kiyamun laili da sallolin da mata za su yi a gidan da nafila alhaji ka zo ka sa an binne ka jahilci ne jahilci ne irin yadda ake yi da an yi bini bini a ƙauye kai sai a tona rami abin da mutum jahilci ne a daina yi ku ja layi anan ibnu qayyim ce fala yashmi'u fi dinil islami masjidun wa qabrun daka masu girmama kabari masu kaza din kabari to duk abin da za su yi su raba masallaci da kabari a sunna dai ba a barin masallaci da kabari wuri guda dole a raba su dole a shiga tsakanin su kuma kabari baya kara masallaci komai kamar yadda masallaci kuma baya kara wa kabari komai amma yanzu abun mamaki a makabartun garin nan billahi azimu akwai makabartu ne fa wallahi malam sai ga an je an sari katangar kabari hancin liman din ma a cikin makabarta yake hancin liman inda liman yake yana fuskantar kabari ko manzo Allah ce la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna kallon kabari to shi wannan musalla din an ma yi shi ma yana kallon tsakiyar makabarta ne wani wai mai tsoron Allah hadda zuwa ya zo ya kafa randuna ya saka randa da yan rumfa a wurin waye saka ka ce miki bid'a ku yi hakuri abinda annabi ya faɗa wallahi shi za mu faɗa ko da wani yana yi wallahi sai mun yi bayani bal ayyuma tara ala al-akhari mana minhu kaji ibn qayyim ce duk ɗaya daga ciki da ya doro akan ɗaya to sai hana ɗaya inda masallaci to ba a sa kabari in ku an riga an sa kabari to ba za a sa masallaci ba wa kana al-hukm lis-sabiqi hukunci yana kan wanda ya riga masallaci ya fara zuwa to ba magana kabari kabari aka fara sawa to ba magana masallaci falahu bi'a ma'an lam yajuz in aka sa su a tare a gina masallaci kuma a kawo kabari a tare ya bai halatta ba gaba daya wala yasihu hadha al-waqfu wala yajuz wannan wakafi da aka yi ne masallaci ne da kabari a ciki bai halatta ba bai inganta ba wala tasihu salatu bi hadha al-masjid bai halatta ba a yi sallah a masallacin da yake akwai kabari in ji ibn al-qayyim linahayin nabi wa linahayi rasulillah saboda hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika akan wannan wa la'anihi man ittakhada al-qabr masjidan ya tsine wa wanda ya riki masallaci ko kabari masallaci tsinuwa duk abin da annabi ya ce ya tsine albarka ga mai iya wani zai zo yana musulmi wa hadha dinul islam alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu ibn qayyim yace wannan shine addinin musulunci da Allah ya turo annabi a kansa ya rage gare ku ku bi ko kar ku bi wa gurbatuhu bainan nasi kama tara amma baƙuntakar addini yau gashi a gaban mutane kamar yadda kuke gani tun lokacin sa yau baƙunta addini kai wannan karatun ka ce musulmi ba su taba karanta shi ba to illar malamin bid'a kenan a cikin al'umma sai kaga yana taimakon barna da fasadi wajen sabawa Allah Allah shirye da mu wannan shine karshen karatunmu Uh, insha Allah wannan karo uh, kuma yau za mu rufe karatun sai bayan aikin hajji insha Allah za mu dawo da ikon Allah tabaraka ta'ala kenan za mu tashi a fasali na gaba ba'ad al-hajj in Allah ya sa da sai cikin watan al-muharram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh